والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ‘yan musulmi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu a majalisin tafsirin ƙorani littafin Allah mai girma mai tsarki mai daraja mai albarka Allah ka ba mu albarkaci yau rana ce ta 24 ga watan aljumada al'ula hijira 445 daga makka zuwa madina cikin baka takwas ga watan disamba watan sha biyu dubu biyu da ashirin da uku muna tsura ta shida har wayo dai kuma za mu tashi aya ta casa'in da hudu a darasi na goma sha shida ikra allah ka datar da mu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون آية 94 kenan daga cikin wannan sura ta shida suratul an'am Allah ta'ala yace wala qad jitumuna furada kama khalaqnakum awwal marra gashi nan kun zo gare wannan filin kiyama ne gashi nan duk kun bar duniya da gidajen da duk abin da kuka mallaka wala qad ji'tumuna furada duk kun zo gare mu dai dai kun shine furada ta kalli kaburbura ba kowa ɗaya ne cikin kaburbura sai yanayi wanda yake ba a saba ba misali kamar lokacin yakin uhud kaga an binne mutane mutum goma a cikin rami ɗin misali man ba haka ba galiban duk kabari a mutum ɗaya ne wala kajitu nuna furada ko ka ce a ita kan ta kiyamar kowa zai tashi shi kaɗai ba mata ba ɗa ba jika duk alaƙoƙi sun katse kamar ta hadisin ɗazu a hutu ba mala'ika jibilu ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya muhammad wato karayun da kake so amma za ka mutu kuma ka so duk wanda kake so za ka rabu ne da ake gaya da zan sa ku rai e ce yi rayuwa yadda kake so amma dai ƙarshen mutuwarsa ya Allah kuma duk wanda kake jin so ka so shi mata ɗa dukiya kome amma za ka rabu aikata duk abin da kake so fa innaka majziyun bihi za a saka ma da wannan aiki to a shahid a wurin yani rayuwar da ka zare ka ko mutuwar kai kaɗai za ka tafi kai kaɗai za ka shiga makwancinka sannan kuma za a taso a tsaya gaban da ke sai ce wala ƙarjitumuna furada kama khalaqanakum awwal marra gashi nan duk kun zo gare ni ɗaiɗai kun ku yanda muka yi ku tun farko kai ga ɗai kago duniya ne kai ba tagwaye ba ne ko tagwai ɗin ne ma a tagwaitaka Allah kan nuna iko a wurin tagwaye ne amma ka iska kowa da jakashi ba na samu ba wasu kuma ga su misali duk tashi ɗaya amma duk da ka sai kaga Allah ya bambanci tsakanin tagwai tagwaye tare da akwai wanda yake tattagwaye da suke kamar an tsaga kara identical akwai wanda suke ba su suke ba amma wannan furada fardiyar sai kaga ta bayan sai kaga diyan da kamar ta kai wannan sun kaga ɗaya ba su to da ka Allah ya ce gashi nan kun zo gare mu farada ɗaiɗaikun ku kama khalaqnakum awwal marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum gashi nan duk kun bar ma khawwalnakum abinda muka tara muku na neman duniya gidaje motoci mukami kai ne wani duk kun bar shan na ila kai Qur'ani ne zai gaya maka abu kuma ga haka abin yake ko kuwa sai an ƙara gina gida ko na isa sai kuma Allah ce to ba za a fara cikin gidan wanda da ka tafiya da kabarwa magada to shi ne Allah ke cewa azza wa jal wata raktun kun bar a bayan ku ma kawal na kun ai ma an amna biha alaikum abinda muka ni'imta ku da shi duk da shi kun bar su ina mukamin ina kaza ina ina wara'a zuhurikum can bayan ku dukkan basu malai ce yi gini yi gini gina wa ainihin magada tara tara wa magada in baka gina su kan alkhairi ba za ka bar abu a hannun shari'a Allah ka kashe na'am ومن معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنكم في أنهم فيكم شركاء Allah ce sannan ba mu ga masu ceton nan naku ba waɗanda kuka riya cewa su ne abokanan tarayya ku kun haɗu kun haɗa ne da wasu gumaka kun bauta mana tare yau ga shi ba mu gamu ina su an za a yi makafarai kai mumini annan ba za ka maka wannan na'am kun bar duniya gaba ɗaya kana cikin wannan magana amma kun bar mushrikan da kuka hada da su to kai mai imani ya da kuma wannan Allah ka bar imani laqad taqatta'a bainakum alaqoqi sun sun tsinke tsakaninku wani ai abokina ne da shi muke kwaza muna zuwa farautar Allah ce wannan da ta gaji ta katse ko wata kaji shi ya sa waɗanda suka roɗi wani ya yi sabo ran kiyama za su yi barambar ya ce ittabarra alladina tubi'u min alladina tabi'u wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al-asbab ranar da allazina tubi'u ko waɗanda aka bi su tabara za su yi baramar da wanda suka bi su dangantakar ta kaza to da haka dangantakar da ta tafi wa dalla ankum ma kuntum taz'umun abinda kuke riyawa din da kuna da gunki da zai mu kaza duk sun bace muku babu su lakhira ce an riga Allah ka ba mu sa'a. Aya ta gaba.
Inna Allah faliqul habbi wan nawa يخرج الم... يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون شكرا فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم إن الله خالق الحب والنوى خلفه إن الله إن تبس إن حكيفة إن كدين شكا suna kiran inna littaukid wan nasab harafi ne na karfafawa na ce innaka lallai kai an aikin inna to sai Allah ya ce lallai Allah shine faliqul habbi wan nawa shine mai bare ƙasa ƙwaya ta fito wannawa da iri wake wannan ko gyada in ka bare ta kaga kunshi ka murshe kaga falle biyu ya ba ka kai ba ko wanda ya yi ta ya samar da ita a wannan yanayin don ka mushe ka cika aba ka kora ruwa ka gode wa mahalicin da yi da ya ba ka damar jin haka ji daɗin don ka bauta mai connection ɗin saboda ka amma tun asali kai manomi da ka je ka zuba in to waye buɗe ƙasa ɗin shukan ya fito keta ƙasan ta fito ka ɗauka hikimar ka ne shine faliko mai tsaga ƙasa ƙwayar wannan wadda kuma ɗin ya Allah yi hurijul hayya haka ne minal mayt Allah shine wanda yake fito da mai rai daga matacce bai fitar da kaza daga kwai ba wanne ne mai ran wanne ne matacce ne a gargajiyarmu a da muna ra'akan shi yadda kaza ta kan yi kwannan haka ma kwannan ya kan yi kaza yadda dillin ya kan yi dillin ta kan ma dillin ta kan yi dillin a yan faɗa a gargajiyarmu a da to wai mai dillin ɗin ko kuwa to kaga ƙwai sai kaga ya dare kaza ta fito shi sukan ce to wai wanne ne ke yin wanne ne ƙwai kai kaza ta ƙwai to a ji wannan kuma yana ɗaukar ma'anar Allah sai ga ya fito da mai imani daga uba kafin to mai imani shi ne mai rai kuna yi ba da misali ko kamar wa annabi ibrahim madalla uban shi wani iri wa in qala ibrahim li abihi akhara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin al-an'am kenan da muke ciki aya 70 hudu kaga to kuma ya samu kuma kaga shi uba raye amma dan shi kuma kafin misali ba ya buniyar kammala annabi kenan yau to Allah shine ke fitar da mai rai daga matacce ƙasa in ta mutu watar al'arba hamidatan fa idza anzalna alaiha al-ma'a tazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin sai kaga ƙasa shuru yanzu ba damina ta mutu ba mu dai a wannan yanki na misali to ƙasa sai ga ta wuce in Allah ya raya mu nan da kila wata mishi da kuma sai kuma ta sake tasowa haka abu ne jalla jalaluhu arabtum to Allah shine mai ra'i fitar da mai rai daga matacci wa mukhrijul mayyit min al-hayy shine mai fitar da matacce daga mai rai ku san wato wannan ba to zalikum Allah wannan shine Allah shin idan mai karatu ce zalikum Allah yayi daidai me kuma ce na'am zalikumullah a to mai bambanci na tafhimu lafdil jalala ka kumbura lafazi na sunan Allah sharri biyu idan fataha ta zo za ka ce inna Allah ko haka ne wa kana Allah amma irfu'a ta zo kafin sunan Allah ita ma haka لا كما مثالي ذلكم الله مو رفع أما إن كسرت صفة سكتي بسم الله سكتي بسم الله اذكر أفهمتم؟ تنم أجد رفع وزي سنكي بان ونوري إن الرفع تزو لن تأكين لفتها وهلا وما قدر الله رفع أقوتكما رفع تزو كما سونا الله يجزاكم برا نعم ذلكم حكم الله أحسنت أما فتحنا ديوا إن الله كان الله مسالي wannan muhimmi ne kwarai ga ɗalibai wajen tajwidi saboda karkaba wajen karatu kai kusa zalikumullah mai yin abin da aka gaya muku shine allah kuma shine suna mafi girman sunayen allah yace walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha al-a'raf ayat 80 saboda haka wannan shine Allah ke da malicin ku fa annato da kakane ne kuma tufa kona ake banka da ku gaban nan ga hujja a fili da ayyukan to fa anna saboda on what account yani ake raba ku daga hanya ku kuma kauce bayan ga hujjar ta zo faliqul isbahi ka gani aya ce mai faliqul habbi kuma yasa ke ce mai faliqul isbahi Allah shine mai yabo mai buɗe sararin samaniya don asbahi ya fito hajjifa yanzu cikin dare muke idan alfijir ne sai ka ga haske dau to fali uke Allah shi ne ke buɗe hanya asibarin fito gari ya waye a tashi a isla fali uke amma kuma karka kira Allah da suna fali uke ce ga abin fali uke wannan sifa ce kun gane ko sau da babu inda ainihin ɗaya daga cikin magabata ce ga abin fali uke sifa ce mushabba aikin shi Allah shi ne ke buɗe asibahi wani malami ya ba da quiz ya ce wani abu ne mara rai amma yana numfashi na kuma ya ce na da aya ƙwari ba shi da rai ina numfashi ne dutse? amma da dutse kun san amsa asuba ce madalla wasu idan ta nafas da asuba yi in ta numfasa ta kace to tana numfashi mai duka ya fada wake da irin saboda shi a an tun alamu allah kun fi allah sani ne ta sai da dinga ce mere kun numfashi la Allah shi ne falikul isbahi wa ja'alar laila sakana Allah shi ya sanya muku dare sakanan saboda ku nasu huta ka duba saboda dare mahutun bawa ta zumi magana akan mene ne kiyamun laifin tsayuwar dare an na ce wannan mahutun bawa karin magana ai dare ma'aikatan bawa a tashi a kiyamun ne Allah ka bar mu DC na cewa annabi na cewa shi kai ma dalla da Allah da Umar salihi ne ina mana kiyamun ne dan shi salimu yace tun daga lokacin da baba na ji wannan magana bai sake bacci sama da bukata ba cikin dare ومن الليل فتحجب به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا شابك سبعين دتا cikin dare ka tashi ka yi sallah kano kalilan min al-layli ma yahjabu hamsin da da shabu ga sunan nasoshi akan magana sai da sai kuma yace kulzumci qiyamul layli tsayuwar dare halayen magabata na farko ne tsayuwar dare kusaci ne zuwa ga Allah tsayuwar dare na kore ciwo daga jiki ikon Allah kuma lokacin da annabi ya je madina sallallahu a cikin hadisi tabbatacce yace ya ku mutane ayyuhan nas afshu salam ya da ainihin sallama sai kuma mai wa at'imu ta'am ku ringa ce da mutane wasilul arham ku sada zumunta sai ce kuma wasallu bil layli haka ne ku sunna ku ke sallah cikin mutane suna ta bacci ba mai raya qiyamul layl gaskiya sai mai rubu Allah ka samu amin kai ba sai ka ce kullun sai kai ba wanda ce kuma sai kai raka 100 ko 20 ko ka bi kai ka dai tashi ka dage ka kayar da abokin gaban ka iblis saboda matsayi ne babba Allah ka samu dace to Allah shine yake sanya dare sakanan dan natsuwa wa shamsa wal qamara husbana rana da wata kuma a cikin lissafi shine husbana yace la shamsi yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa al-layl as-sabiq wa kullun wa al-layl as-sabiq an-nahar wa kullun fi falakin yasbur sura al-numar 36 sura yasin dare na tafiya a cikin orbit din shi ko a cikin misali ainihin darba din shi haka ba sa kuma haka rana da lokacinta wata da lokacin shi shi ne husbanin alif kuma kaikawar rana da wata a lissafi suke akwai lokacin da za ta tafiya kuma ta gari shi ka in kiyama ta zo magana ta gari a ila harifa don ya ce husbanin calculated lissafi ko ke numfashinka husbanin adadin magana lissafi malamai suka ce ta bugun zuciyarka ana gaya maka ne kwanaki ne kake gini da gawa inda za a cika maka masallacin da kwayar acca a shekarar da ɗaukar da kullum kullum san acca acca ta fi masara gini ke magana masara ta ma kai dawa gini ya ko masara aka cika maka masara aka ce kullum ka ɗauki kwaya ɗaya in ya gare za ka mutu za ka yi tsawon rai ko a duk cika baka masallacin nan ya ko ƙwayan doya aka ce ta tsaya yau to masara ba aka ce to zai ta da ƙwayar acca ka cire kullum ka ɗauki ɗaya in ƙari sai tafiya wallahi sai ta ƙari sai ta ƙari saboda mai komai ya ce kullum man alaiha duk wanda ke ban kasa sai ya kare wa yabqa wajhu rabbika sura ta Allah ta'ala shi ya sanya dare da rana da wata husbana al-sabi zalika taqdirul aziz al-alim wannan fa tsari ne na ubangiji buwa shine al-aziz al-aziz suna ne na ubangiji al-aziz mabuwai haka zaka ce da mutum abdul aziz yarinya ka ce mata amatul aziz saboda amatu washington na abu amatu baiwar wasu na kuri sai dinga ce amatu to ba amatu wani babu ja amatu ake ce an gane ko to wannan shi ne tsarin ubangiji mabuwayi al'alim masani tun ba masani ba wani tsarin rana ba kullum wannan tsari bai taɓa karewa la'ila'ila ba a taɓa samun lokacin da ce tsarin mutum wata ya kare zai fito fili kamar mara yana girma-girma har ya cika ka taɓa ganin kare wannan tsari ɗin sai allah ce ta wannan tsarin ubangiji al'azizi kenan mabuwayi al'alai masani wa kowane lade
وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون واصل وهو الذي أنشأ لكم أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر آية سنة وهو الذي ألا شيني ونندا كوكتي وندا Allah da aka gaya maka to shi ne wanda don ka ƙara sani wanda ya yi ja'ala lakumun nujuma ya sanya muku taurari ku kalle su saboda mai Allah litahtadu don ku sami gadon don ku shiryu misali in kuna tafiya a jeji kuka rikice ba ku san alƙibla ba zai ku ce wani tsarin a gabas in ka san misali ilimin astronomy misali da taurarwa kaza a yi ta gabas ga inda zan ce to Allah ne ya sanya muku taurari na da aiki guda uku aikin taurari ba uku ne aikin taure na farko shi ne ado ga samaniya ya ce wa da na sama a duniya bi masu ai mun yi saman duniya ado da fitilu fitilu su ne taure a shi kenan aikin taure na farko kawata sama na biyu jifa ga shedano ko ba ka ba wa anna kunna naq'udu minha maq'id wala tadilu shihabun rasada shihabun shine bantar mu kusan comet tawarwa mai yula mai jela akan jefi shedanu jairai da suke zuwa wai sato magana da alƙalamin zaje ke rubuta kun gane so aikin tare na biyu jifansu na uku ba ya ce wa bin najin hum ya ta da turare mutane ke iya gane in sun faɗi shi ne na Allah ta'ala gyara shi ya sanya muku ainihin taurari don ku shiryu da sofi zulumatin barwa cikin duhunnai bahaushe yana da duhu jami'i a hausa duhu da yawa dufai wannan abin da ne lahajar wasu kan ce duhunnai wasu kan ce dufai to ai jam'i a jam'i ne Allah ya muku tare don ku gane in ma ta hanyar duhu ne cikin duhu a ban ƙasa da kuma teku aikin turare ke duk wanda ya ce tauraro kaza yana da alaƙa da arzikin da za ka samu ta wani shirka shirka ta rabata da alaƙa da arzikinka ko rayuwa ko mutuwa da aikinsa akwai masu yin you and your star haka suke ce tararwa ka za ka zaka na ƙarya ne da nostradamus fitaccen boka ne ɗan faransa fiye da shekara 500 ya yi ta da'awar za a yi kaza da saura taurarinsa ba kuma sai da haka aka ce masu da'awar ilimin taurari ko sun yi kacibis da gaskiya da ƙarya suke kawai don musan ga lokacin sallar lita'alamu adadin sinin wani musamman arabtun suraka Allah ta'ala ya ce mun muku bayanin ayoyi kenan haka ne kuwa muna muku bayanin ayoyinmu kenan liqaumin ya'lamu ga mutanen da suke sani su yi amfani da sani Allahumma ja'alna min alladhina ya'lamun wa huwa alladhi Allah shine wanda ansha'akum min nafsin wahida Allah shine wanda ya faro ku ya halitto ku min nafsin daga rai wahidatin guda daya rai kwaya daya ya jama'a wata rai na'am nabi adam waje ba ne ayar da ke nuna asalin daga nabi adam kwararwa ayar domin allah ya ce shi ya yi ku daga rai guda daya kuma kun ce annabi adam kuma haka yake to ku ba ne ayar da ke tabbatar da wannan amsa na'am النساء 4:1 سورة السورة تقول آية من الله يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كينان كما يتبت Allah shi ne ya halitto ku daga rai kwaya ɗaya shi ne kakanmu annabi Adam. Duk yadda ‘yan Adam suka zama daban-daban launi daban kasa daban duk dai asali annabi haka ne hikima ce ta ubangiji a nuna mana cewa kawai bambancin launi ba dalili ba ne kare a wani saboda baki ko fari saboda asalin kuɗi in kana son kafi wani kafi tsoron Allah don ya ce inna akramakum inda Allah ya akarakum inna Allah alimun khabir sura 49 ayat 10 kenan inda ka fito geography ɗinka bai mai da kai sama da kowa ko dukiyar ko asalinka ya shi yasa waɗanda suka yi abinda ake ce warin launin fata misali a afirka ta kudu aka tsaye a gada sun san allah da wasu haka da wasu allah bakar fata ba kwamir don yana bakar fata har suka ga wani bakin yana ganin to shi bai yana cikin kaskanci bare da aje a masa wakarar shi dan har su ga jairan duniya suna wani shiri ai suna shirin dama da yan afirka saboda ba su da amfani da a deplorable deplorable haka suke ce they are worthless ya kamata a gama da su saboda a cikin tattalin arziki yan afirka ne ne su wasu na kiran su wai gyauron dan adam human wind kun san wind a agri wind da wind ciyawar da ke tada hankalin shuka ana kiran ta wani to yan afirka ke da ka gama da su ta hanyar rage yawan mutane ta hallurori irin da farma sa ido na fi ci da Allah ga mai da sharrin kansu kai da baka da ko gashi da ka ci kuma mutum yawa kai kai shi to Allah shi ne wanda ya farar da halittanku daga rai guda daya wa baksa minhuma rijalan kathira wa nisaa minhuma daga adam da hawa Allah ya yada maza da yawa maza fa mustaqarrun wa mustawda mustaqarrun matabbata wa mustawda da ma'ajiya kamar yau ma'ana an aje an aje an tabbatar da ku an zauna da ku a cikin mahaifa ita ce mustaqar ka zauna a cikin mahaifar uwa kafin lokacin fitowa ai duk mun bi ta wannan hanya din duk mutum ba wanda ya faɗo daga sama ba wanda teku ce ta turo shi ba wanda bishiya ta kece ya fito duk ɗan adam sai da bi ta wannan biological processes na zuwa ɗin shi ne fa mustaƙarrawar mazauna matabbata a cikin uwa kowa sai bi ta sannan wa mustauda da kuma ma'ajiya kawai kajifa Allah ya muku wajen wajen tabbata mahaifa wa mustauda da kuma inda za je a yi depositin da aji to ga ya min wanda zai ce ba ka rayuwar take ai qur'ani da ya faɗa ka abin mai Allah ta'ala ce wa nuqirru fil arhami ma nashau ila ajalin musamma muna tabbatar da halitta a cikin mahaifa ila ajalin zuwa wani loto na lokaci a wurin musulmi mafi yawa wata na zai yi a samun wanda wuce wata tara a cikin uwa ana samu yau sau nawa kuwa imamu saurin sun ce wata shekara biyar a ciki biyar rigis ko su damu ba ba a gana ajiyar operation a a gami zai operation a kuma lokaci na yi mutu allah ke ana samu kuma a yi ƙasa da wata tara a yau baka san bakwai ne ba kuma bakwai ne akwai takwas ne wadai da akwai ana samu ma amma sun ce baya kai labari riba cuta mana bayani ni da karanta wani jawabi wani malami ke cewa yaro idan yana ciki yana harin wata tara ya fito to da zarar ya kai wata bakwai zai yi yunkurin fitowa idan tantanin ba mai karbar sai to bakwai ne ke ko bai gama cika ba halitta sai suka yi wata allura mai suna lesafin suka ce maɗan allura daga lagwaiduwa da kwallowa at york shi ke haɓaka respiratory system wato yanayin numfashi idan ko wannan yungurin ne yake in bai yiwu ba to sai koma ya jinya jinya mata ɗaya sai fito a watan asara jalla da rabu in ku ya fito a wata takwas to yana cike da jinya shi yasa ba zai kira ba kaji sirri haka dai wani rubuta ko masa ne kuma na gamsu da analysis da shi Allah kai ne so haka duk abin da kaga Allah ya ji ka shi fa mustaqarrun wa mustaqbal ga kunan da wajen karar a cikin mahaifin uwa wa mustauda'un da wurin da kuma za a ajiye ku kafin ku fito kabari ke shi kaga kamar ciki ya kama da kabari ko ai kamar su sai dai ka taba ganin kabari mai tafiya ne babu ai cewa ne kama kuma shi yaro dan tayi talibin mu dan jinjin ya misali ya ya masa mai ake ce a kuma cikin wanda yake cin abinci ba suka ce ta cibiya ne ko umbilical cord ne yake cin abincin shi subhanallah can sai can an kare da gane duniya kuma to sai aka mustaudau gaba shine fa mustaqarrun wa mustawda qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun Allah ce mu yi bayani ayi daki daki ga mutanen da suke da fiqh farko ce ya alamu nan kuma menene yafqahun masu fahimta fahimta shine fiqh tayyib aya ta gaba وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون حروا يودي وهو الذي وهو الذي تفرقوا تبيوغا تأوكم الله شيني الذي ولد anzala minas sama'i ma'an shine wanda ya saukar da ruwa daga sama ruwa shine jigon rayuwa in ba ruwa ba magana dan yace waja'alna minal ma'i kullu shay'in hayyin afala yu'min al-anbiya ayatu daga ruwa muke kuma mai rai kasance jikinka ruwa ne kaso mai tsoka ita kanta rayuwa ƙasar nan duniya yankin da yake na ruwa ya fiye wa hydrosphere kuma halittun da ke rusa kacce sun fi halittun da ke ina ƙashin ka akwai ruwa ce ruwa kuma gashi nan a yanayi iri-iri fuka hawa kuma suka ce ruwa iri uku mai najasa mai tsarki mai tsarkake wannan abin kyau suka sa suka ce misalin ruwa mai najasa ruwan da aka sa mai fitsari kaga najastacce amma ruwa mai tsarki shi ne wanda za ka iya amfani da shi a al'ada ta yau da gobe sai dai ba zai tsarkake ka ba misali ruwan da aka zama masa ainihin fara mai tsarki ne don zai shawo amma za ka wankan yarwa da shi to kaga mai tsarki amma ruwan sama da ya sauko wa an zalmana mina sama'i ma'an ne ba ta tsakowa wani shi ne mai tsarkake wanka haka suka kasa ruwa biyu suka ce ruwa mai tsarki wanda ya jirkita da wani abin da ana iya amfani da shi a yanayin yau da kullum amma ba zai kai ga a yi ibada ba da shi ruwan sama idan ka cika shi da omo da za ka yi amfani da shi ba sha za ka yi ba amma za ka wanke ta haka ne? fayyar to ruwan kisa ne wani hudu ba nan akan cewa tattalin ruwa bangaren kuna yi kuna gode ma Allah kuskure ne misali ka ga bututun ruwa da gwamnati ta samun don jama'a su amfana wani ya ya fasa bututu wanda ba daidai ba ne kuskure ne ka ga ruwan na zuba ba ka yi rahoto ga jami'ai a zo a gyara saboda amfanin kuma an nake cewa abin da ke faruwa ka ga yara uba ya sayo wata fiye wata ka ga yaro in yi cizga sai ya ajiye dan wanshi ba zai sha ba ne zai sha bakin dan wanshi kuma kuna kallon su sai ba za ku ɗauke mu sai kun shi mutum tarbiyya saboda waja'alna min al-ma'i kullu shay'in hayy to Allah shine wanda ya saukar da ruwa daga sama fa akhrajna bihi da shi ruwan ne akhrajna muka fitar da nabata tsirrai na kullu shay duk tsiro da ruwa ne gero acca tsiro dawa duk tsiro kuma tsiro iri ne akwai tsiro na ci akwai na amfani kawai a wani aji za ka kai darbejiya ci ko amfani kawai ina za ka kai dawa ci da kuma amfani a lokaci da mangoro ba ci ko sha da kuma mai saboda ana hama da ni'ima kaɗan yawa to misali da sauransu misali kuma duruwan akwai da suke su akwai da suke ma ba su da ma'amma kashe su ake yi ciyayi masu addabar shirya ba su da wiji ba amma waye su kuma su ma ruwan ruwan suka sha suna kokawa da ita shuka sai ka je ka nemi maganin kashe ciyayi herbicide lannan gwanin taka mana noman da za ka yi ba za ka samu a ba sai kai wahala je ka cuge ciyawa ya Allah ka san ba a samun komai da cikin ala to Allah shi ne wanda ya saukar da ruwa fa haka ya take ko daga sama fa a harajina na mai tare muka fitar da bihi da ruwan na ba ta kulle shi tsirrai da duk abin da ka sani na'am fa a harajina minhu khadiran muka kuma fitar da ainihin kwarrantaka shi ne kaje ka ga abin da suke kira vegetative cover na ƙasa vegetation ka ƙasa malam koriya sha yanzu aka yi gonar masara sai ka ganta idan ta rika ta cika wani mansha'awa kwarra gaba amma kafin a saukar ƙasar busasshiyar ce waye wannan Allah ce zalikum Allah kar ku ɗauki godiya ku kai wanda ne wannan ku ba Allah na fata an gane ko to idan ka sami takin zamani mai kyau ka ce ai ba jin takin nan ba da gonan nan ta mutu to wanda wannan magana a ganin ka mai godiya ko mutunci ita amma laifi ne ce takin ne ya fara sai mutu da ai magana kuma nan da bambanci shi ya ce ba don taki ba yanzu kuma ka ce ya amfani sun bambanta in ya ce ba don takin nan ba a ya shiga gonar allah amma ya ce kai masha allah wannan taki ya amfani to ne laifi ai ba don likitan nan kwararre ba da ta mutu misali fa kaga shi wannan kuskure sai dai ka ce likita ka yi ƙoƙari mun gode komai ka mai dama Allah ina fata an gane ko to da haka Allah ta'ala shi ne wanda ya fitar da kwarantaka nukhriju minhu habban mutarakiba daga wannan shukoki kwarra sai mu fitar da kwayo kwaya mutarakiba wani kan wani kamar wannan kai kalli dawa kalli yawon da masara mai goyo kan goyo mataraki ba a nuna maka abin daki-daki ba gwaninta wani bacci wannan so duk wata tafiyar masanin agari ya zo kan wani ayi duk ka je ka dawo zo ga abin da allah faɗa a cikin suratu al'an'an ko aya 99 ومن النخل to aje wannan haka kuma idan kaje zuwa ga an-nakhl dabino shine nakhl an-nakhl iccen idan aka cire dabino kuma ana kiransa at-tamr tamru dan dabino ita fa nakhal the dead tree yanzu wani gari ne a sanin kake da dabinon da sai ka tona kafin ka samu madinan zama so misra ma suna da dabino mu ma nan je kai shawarar akwai dabino wayo su amma inda za ka ji kasuwar madina sai ka ga dabino kala kala kala wajen ashirin talatin arba'in a najeriya muna noman ajiwa sun ne kuma sun ajiwa akwai garin da ake ajiwa a najeriya ajiwa ba baki ba ne ajiwa dabinon nan da idan ka ci uku a kullum maganin samman yasa shi dabinon ma zaman kanshi ce ya ha ajiwa ajiwa ajiwa za ka har mukan saya a yi tsarawa wani da ka ba shi hula a nan ya sallame ka nan wani da ka ba shi ajiwa a gaba da ne a ba ka ajiwa a ba ka zamzam an gama maka guzuri mala ana kawo ba gaba yanzu kuwa ana nan ba gaba a najeriya ne musulun da ake ana sai da in sai da kace ana nan ba gaba dabino dabino kuma akwai ɗanye ai akwai busasshe kuma kowane da ɗanɗanci Allah kai ne la ilaha illallah Allah ce daga kuma iccen dabino min tal'iha daga huda'in wa tal'in manzo ko wa tal'in hudar dabino kinwanun ga sun curi-curi in ka so ka ce cikurfa cikurfa bundle na dabino na da ka daga kai sai gan su mara dukansu da kwaya carsa masu ɗaukar hankali shi ne tsawon wani an gane ko daniyatun kusa da kanka kamar ka taba ka ce za ka iya zuwa gonar mangoro ka ga mangoro gashi ya nuna kamar ka tsinko da hannu wani mangoro muna da ana cin shi kan bili nisan kan bili ko rushe shi da zaki ba na ganin shi to waye wannan duka ina fata an gane ko wajen naci min a sanan ga gonaki allah ce mun yi muku min a anabin na inabi shin inabi ne ko inibi ne wanda ba shi ke cewa inibi haka wasu take? tsaye so da inabobi yanzu a kasuwar inabi a kano iri na wakasar suna nan da yawa kuma ni a gani na a najeriya kamar shigo da su ake haka nufi da su har zuba a nuna sa ƙasa kuma inda za a jarraba za su je ka tambayi masa amma fara ko ka gani ko sannan kuma wazzaitun wattini wazzaitun ga zaitun zaitun a ci sannan ga man shi yana da shi ne olive ko ko olive ne to zaitun man nan nashi yana da amfani duk allah ya mana bayan a littafin shi na'am warrumman da kuma rumana don ice mutashabihan haka ne ba ko mushtabihan wa gaira mutashabi masu kama da juna da mabambanta kama da juna yi ko duniyar ayaba in kaje akwai ayaban da za a ga jinsi iri da wasu sun bambanta ko doya ba akwai ta gurguru ba ba doya ba ce ba ka da kaura ba ka da zargawa ba ka da faradawa kuma mutane ne mukan yi kama da juna mukan manta da juna la ilaha to wannan na ƙara nuna maka cikin iko da gwaninta ta ahkamul hakimi haraftun sai ce unguru ku kalla ila samarihi zuwa ga ɗan iccen da wannan ƙasa ta tsirar da shi idza asmar lokacin da ɗan iccen ke fitowa wa yan'ihi da kuma nunan shi ko kai ne ka kalli masara da ka shuka lokacin da yake fitowa da lokacin da masarar za ta kai jallin a ce to ya kai ashirin shi ne ɗinkin ko mangoro me ke sa mangoro ke sami ne cikinku ina masa na botany su ba mu labari ina botanical science da ciki me ya sa misali mangoro ina jin kan fara da tsami ne da ya fi koma zuwa da gari ya suna cewa ai taruwan acidity ne wai ba masana sun bi musani shine idan wannan asidi ya yi receiving imaging to sai kuma wani abu ya zo mamaye shi nuna sai ta sauka a kan shi har in nunan ta kai nuna zai iya ɓallowa ya faɗi da kan shi har jemagu ma na sha in kuka da mango waye ba da wannan abu ne duka ne Allah ta baraka wa ta'ala a ratun shi ku kalli yadda ɗan iccen ke fitowa idan asma wayan ihi sai ce inna fi zalikum la'ayatin liqawmin lalle cikin wannan bayani dake dake kai akwai ayoyi amma ga mutane da suke da imani Allahumma ja'alna min ahli Subhanallah wannan zamu tsaya da idan Allah aya mai lamba 99 daidai insha Allah zamu tsora akai ku kiyaye lissafin da ake yi za mu tashi aya ta ɗari in Allah ya raya mu lokaci na gaba أسأل الله رب العالمين أن يمن علينا بالفهم والإدراك والإيمان والثبات إنه ولذلك والقادر عليه Allah ka taimake mu muna tawassuli da irin wannan zama na majalisar Qur'ani ya Allah ya Allah ka rahmishe ka taimaka mana ka agaza mana ya yi mana damuwa kai mana maganin cututtuka ya Allah kuma da koyo ya Allah ka tarbiyyantar da ƴaƴan musulmi ka kare mu daga kowane irin sharri ya rabbal alamin ka sanya albarka cikin neman mu da kuma samun mu da harkokin mu gaba daya ka zama da gidajen auren mu lafiya samari mu Allah ya haɗa ku da mataye na kinki su ma ƴan matan mu Allah ka ba su mazaje na kinki in ka ba su Allah ka zaunar da su lafiya salim alin ya rabbal alamin shugabanci a ƙasar mu Allah ka gyara mu shi sarakunan mu da masu mulkin mu Allah ka haɗa su akan alkhairi ka raba su da miyagun masu ba da shawara ka kiyashe mu da sharrin harshen da sharrin idanun mu da sharrin zukatan mu سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عندكم أسئلة تفضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام
Wani Allah ya sa ka da kai yake cewa malam dangane da ilimin taurari wanne ne ya haramta ya halatta a yi su ba?
ya ce cikin ilimin taurari wannan ne bai halatta ba ai na gaya muku taurari na da aiki na wani farko ado da samaniya ko mun ba da aya na biyu bantarma yula jifan shedanu ko ba ka ba wa anna lamasna samaa ملئا حرس كبير مشهور يوا وأنا كنا نقعد منها مقاعد فليس الآن يجي له شهابة بس لا أجي فيش دبل ترم لا يمكن نوك توراري domin ihtida'i cikin duhun dare a gane ga inda aka dosa wannan shine Allah ya gaya mana huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an والقمر نورا وقدره تشمي لتعلموا عدد الساعة can cikin suratul yunus kenan aikin su kawai asal lissafi wannan shi yake su da shi astronomy shi wannan in dai ka san shi ba laifi ba amma ilimin taron da baya halatta wannan bokanci tsafi ne ce tauraruwa kaza kowane mutum yana da tauraro rataye da sunan shi shi suka kira astrology wannan tsafi ne kafirci ranar wakata mai cewa ba za ka yi arziki ba sai bayan shekara ɗaya ba za ka yi aure sai ka zaka ba wannan ba gaskiya ba ne saboda gaibi ba wanda ya san gaibi sai Allah kun gane ko sadakar mutum ya bata lokaci da irin wannan nan ba ma ilimi wani gaskiya jahilci Allah ka tsare fadda Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa Madan lafiya bukata.
barakatuh wa iyyakum Yake cewa malam yaya zana gane cewa wurin Allah na yayi gaba. Ta yaya zai gane?
eh eh da da da tsaron aikin ka na kiri yanzu misali in har ba ka iya tsaye da sallar jam'i a kullum sai ka ga dama kai tsaye tsaron allah ka ya ƙasa ai ta ƙawana da mizani ai misali a cikin hadisi tabbatacce annabi ya farsa ya ce duk cikin salloli mafi tsohon sallah zuwa ga ubangiji sallar asibahi ranar juma'a kuma cikin jami'a to ka auna imanin ka da wani a habbu salawati ilallah salatu aljuma'a fil jama'a salatu sabr akwa an gane ƙuranin juma'a to shi kenan yanzu kai a shekara guda kuma kana gida ba tafiya ba uzuri ba kana iya lissafin ka samu wata shida cur baka taɓa rasa sallar asubahi cikin jami'a ran juma'a misali lafiyar karau ba ka da wani uzuri to domin za ka auna in dai haka ga cewa eh gaskiya kai wata guda ba kai ba to aiki to ina imani yake ina yake ba ka jin ba ka zuwa cikin musulmi kai sallah jira magana imanin kai zakka Allah ce ka fitar a dukiya kuma kana da dukiyar kuma ya cancanta ka fitar ba ka fitar da haka malamai suka ce imani yazidu bil a'mal as-salihah wa yanqusu bil ma'asi shikenan kawai yana karuwa da nagartattun ayyuka Allah ka bamu wannan kuma yana yin ƙasa a dalilin ayyuka da sa Allah kyauta
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mai tambaya yake cewa malam ayoyin da muka karanta yau idan na kalle su ta fuskar tauhidi na danganta su da rububiyya na yi daidai
ito ya danganta ga me kake nufi da rububiyya an naka ce rububiyya wato haƙƙin ubangiji na a danganta mai cancantar shi ne mahalicci bai haɗa gwiwa da wani ba wajen ya halicce ka ya halicce ni. ya yi aikin shi ne wahda hula sharika rububiyya ke wake saukar da ruwa allah rububiyya ke wane ne ke janyo damina da kaka da bazara wadanda Allah ke ba shi da abokin tarayya sadaka abin da kake muka karanta bayani kan shukoki daki daki daki ko shakka babu rububiyya amma ita rububiyya za ta fita zuwa ga uluhiyya saboda in ka san wannan sai ka ce fatabarakallahu ahsanul khaliqin sai ka ce Allah da yayi wannan shine macancanci a bauta mai babu abokin tare saboda ita ruwaya kamar foundation ne zuwa ga mai uluhiyya saboda ka in ka kalli ayar a matsayin rububiyar Allah ce ke tabbata su kai ka zuwa ga bauta mai shi kadai to ka gama more fahimtar Qur'ani domin ka fahimci ubangiji a rububiyarsa sannan ka je zuwa ga uluhiyya da kuma as-sifat wal asma cewa shi ke da sifofin da ba mai wannan sifa misali Allah shine al-hayy Allahu la ilaha hayyul al-hayyu wanda baya mutuwa amma kullu nafsin to Allah nafsi la fa ilma abadan shine al-hayyu da'im ka gane ko to wannan sai sa wato tauhidi ya baka kuma dole ka kira Allah da suna al-hayyu al-qayyum ar-razzaq al-fattab al-qadir al-basir arabtum to haka za ka fahimci ayar da haka idan ka fahimci ayar a matsayin rububiyya ne ka yi daidai amma ya maka hanya zuwa ga uluhiyya saboda rububiyya ita kaɗai ba ta tsirasa da mutum da marar mutum sai da uluhiyya Allah wa Allah ya saka da kai wa iyyakum yan uwa ɗalibai sun rubuto roƙon addu'a bisa buƙatu mabambanta cewa a gaya wa malam roƙa masa Allah biya musu buƙatu amin ya Allah yan uwa mabukata dukkan mabukata dukkan da mu almajiran da su malaman namu da 'yan kasuwanmu kowa da kowa yana da bukata kuma Allah shi ke da abin bayarwa ni da kai ba mu ci. kuma mana da shi takaitacce ne Allah ce ma inda kun yanfa wa ma inda Allah ba abin da ke gare ku zai kare shi kuna Allah madarwari kuma ya kafa doka ce ku roƙe ni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين waɗanda ba sa roƙona za su shiga wuta a wulakaci a ƙasashe ɗan adam ne in ka roƙe shi za ku shiga ta tamar zaki yau ba ni sai ce kai na da shi ko Allah in ba ka roƙon shi zai yi shi mana ya ce Allah ya gadaru in tarakta su'alahu wa bunayyu adamu hina yus'alu ya gadaru saboda haka idan yan uwa suka ce a yi mana addu'a karfe ruwa ka yi mai kan ka kai wa aka waɗanda yan uwa da suke roƙon allah duk gaba ɗaya mun shigo cikin gora kuma a majalisi irin wannan da aka haɗu a jimai mahalarcin ne a majalisin karanta hadisan annabi ko shakka babu wurare ne da ake da kyakkyawar da tuna amsa don haka ubangiji muna tawassul da sunayen da kyawawa da sufofin ta maɗaukata waɗanda in an roƙe ka da su kakan amsa wanda in an nemi rahama kakan saukar da rahama ya Allah ya Allah ya Allah ka biya ma waɗannan matasa na bukatu su da mu gaba ɗaya ya Allah duk wannan taron namu akwai abun tsoro da ke zukatan kowa cikin Allah ka aje mana shi ya Allah ka fi musamman ma abin da zai amfane mu Allah ya nan bukata duk wani sharri Allah ka kauda ga duk waɗanda ke wannan wuri ne albarka da duk inda ma musulmi ke ɗaliban mu Allah ya ba ku nasara a karatu ya ba ku Allah ya sa zama hanyar shiga aljanna la ilaha illa anta subhanaka inna كنا من الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين